insha أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة aiwa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha tara ga watan jima da la'ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu na shekara 2023 miladiya to alhamdulillah ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin alqirawani littafin da yake karantar da mu al'amura na ibadodinmu gabaki daya wanda ya shafi fahimta ta mazhabar imam malik bin anas allah kara masa yarda muna cikin babi na 21 shine babu fi salati alal janaizi wa du'a lil mayyit babi da yake bayani akan yanda ake sallar gawa da kuma yanda ake yi wa mamaci addu'a wannan kuma shi ya bada yau darasinmu ne na 29 a cikin wannan littafi kenan darasi na 29 insha Allah to mun tsaya akan gabar addu'a da ake yi idan a yi kabarar farko kabara ta biyu kabara ta uku to yanzu kuma za mu yi addu'ar za mu karanta addu'ar da ake karanta a kabara ta hudu tunda mun yi bayani cewa masallar gawa kabara hudu ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne ake musu fiye da hudu kuma a sahabban ma akwai bambancin sahabin da ya je yakin badar da kuma wanda bai je badar ba wanda ya je yakin badar to kabbara shidda ake masa in an zo sallar gawarsu waɗanda ba su je yakin badar ba sahabai ne kuma amma ba su je yakin badar ba kenan bayan badar suka musulunta ko suka shiga musulunci ko suka karɓi musulunci a ko kuma suna ciki amma wata larura ta hana su ba su je ba alharci yakin badar da su ba domin su wannan wanda suka je yakin badar suna da wata matsayi da daraja na musamman a gun Allah subhanahu ta'ala domin Allah subhanahu wataala ce i'malu ma shi'tum faqad kufirtu lakum Allah subhanahu wataala ce ma mutanen badar duk wanda ya je yakin badar daga cikin musulmai ce ku aikata abin da kuke so Allah ce ya na yafe muku na gafarta muku da sahabin badar zai wani laifi daga baya ko in sabon Allah to Allah ya fi gafafi masa to bartana alhamdulillah ba za su yi ba shi sanya ma akwai wani sahabi da ya wani kuskure rishin fahimta saboda haka amma ba dangame yi ba shi ne da aka zo gaban manzala sallallahu alaihi wasallama shi ne umar ya ce ya rasulallah ba ni dama in sare masa kansa manzo allah sallallahu alaihi wasallam umar in je in cewa allah mi ka kashe masa sahabi wanda ya je badar wanda ya je badar in ce wa Allah kaga wanda shi nuna waɗannan badar daban ne suke to saboda haka waɗanda suka je yakin badar an zo musu sallah to ana musu kabbara shidda waɗanda kuma sahabbai ne ba su yakin badar ba su kuma sai a musu kabbara biyar a wajen sallar gawa saboda haka kuma sauran yaku bayi su kuma suna ake ma hudu kenan mu da ba sahabbai ba ba wadda duka hudu ne kenan a wancan lokacin tabi'ai suna ganewa cewa idan suka ga duk limamin da ya shiga saga a gawa aka mata kabara shi da to sun san wannan mutumin badar ne idan lokacin kaga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokacin daga nan suke gane matsayin koda baka san mutum ba amma kaga limamin da ya shiga gaba mishi sallah mishi kabara shidda to sun san amma sahabban ma to wanda ya je badar ne in kuma su ga aka yi kabara biyar daga nan suna gane cewa to wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma aka yi hudu to wannan sun san kuma duk sauran yakubayi ne gabaki daya amin amin amin to sai mala ya ce wacce addu'o'i da makaranto ga baki ɗaya sai ce ta ƙulu haza bi isir kulli ta kabiratin waɗannan addu'o'i da makaranta ga baki ɗaya na wancan sati a kansu ne muka tsaya to waɗannan kabaru ya ce kowace kabara kai sai ka karanta wannan addu'a amma wata ƙulu ba da rabi'a ce yanzu bayan kabara ta hudu yanzu mun ji kabbara ta daya addu'a da ake kabbara ta biyu addu'a da ake kabbara ta uku addu'a da ake to yanzu kabbara ta hudu ta gawa kuma wanda ba sai liman ba kenan kun daga yau mu ma mun zama malaman abin kenan ko abin da ya dace a gare mu yi kokari mu hargace kenan idan liman yayi kabbara ta hudu to ga addu'a da zama karanta da shi liman din da mu da muke bayan liman ni za mu karanta ga addu'a da ake karanta a kabara ta hudu shi ne sai mutum ya ce allahumma gafir li hayyina wa mayitina wa hadirina wa ga'ibina wa shaghirina wa kabirina wa zakarina wa unfana innaka ta'lamu mutakallabana wa mathwana wa liwalidaina ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيس تو برمهم داو idan mutum ya yi kabara ta hudu to ga addu'ar da ake a kabara ta hudu ga ma'anarta allahumma gafir li hayyina farko allah ka gafarta ma ma rayayyunmu mu da muke raye allah ka yafe mana ka gafarta mana ka harkin ka fara da ku da kuka zo wannan sallah ta wannan gawa allah mu da muke daren shi in nan ba wai dan ba ka son shi bane ba ka ɗauke shi mu kuma ba dan mun fi shi bane baka bar mu ba a kowa lokaci ne yake to ya Allah a wannan rayuwar da muke mu da muka yi saura Allah to ka fara gafarta mana ka yafe mana li hayyina rayayyun mu wa mayitina kuma Allah haka matattun nan namu Allah su ma ka yafe musu ka gafarta musu wa hadirana Allah wanda ya zo wannan gurin Allah ka gafarta masa ka yafe masa wa ga'ibana Allah kai wanda ma bai zo ba uzuri ya hana shi bai samu ya dama yana so ya zo Allah shi baka yafe masa wasu na Allah yaranmu da suke wannan guri ga baki da Allah ka yafe musu wa kabirina Allah manyanmu ma da suke gurin Allah ka yafe musu wa zakarina Allah mazajenmu ka yafe musu wa unsana ya Allah hadda mata yayin duka yafe musu innaka ta'lamu mutakallabana domin Allah ka san wa koma mu ga baki ɗayan mu na ka san kowa makomashi matsayinsa ya ya dace ya Allah to muna roƙonka Allah ka yafe mana ka gafarta mana wa masuwana kuma Allah kai ka san mazamnan matabbatanmu wanda ka san can zai je wancan can zai je to Allah muna hada duka gabaki daya ka yafe mana wali walidaina Allah ka yafe ma iyayenmu mazansu da mata gabaki daya tsarfin mu Allah ka yafe musu wali man sabaqana bil imani Allah ka yafe ma duk wanda ya rigaye mu gidan gaskiya da imani Allah ka yafe masa walil muslimina Allah ka gafarta ma dukkan musulmai wal muslimati da dukkan musulmai mata musulmai maza gabaki daya da musulmai mata Allah duka yafe musu wal mu'minina wal mu'minati Allah ka yafe ma mu'mine maza Allah ka yafe ma mu'mine mata al ahya'i minhum wal amwat ya Allah rayayyu daga cikin mu rayayyu daga cikin su haka da matattu daga cikin su Allah duka yafe musu Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah duwanda ka raya shi a cikinmu duwanda ka ba shi tsawon rai duwanda ka ba shi kwanuka a nan gaba fa ahayi alal iman Allah ka raya shi akan imani ya Allah diyanda ya kai da san saban Allah Allah ka ture mishi saban Allah Allah ka tusa masa san ibadarka san bautarka san ya gyara wa man tawaffaitahu minna ya Allah duwanda ka karbi ransa daga cikinmu fatawaffahu alal islam to Allah ka karbi ranshi akan musulunci takka daga sa ya Allah wani abu ya kawo wani gaga ya sa mu ridda domin mi duk wanda ya mutu ba akan musulunci wa iyaz billah to abun wata ta juye musu abun yayi kwaba domin Allah ce inna dina inda lahi al-islam wa man yabtaki ghayra islam dinan falan yuqbal addini agun Allah shine musulunci duk wanda ya je wa Allah lahira ba tare da musulunci ba to Allah ba zai karba ba to saboda haka ya Allah ka karbi ranmu akan musulunci duk a juya a buga a buga Allah ka bar mu akan musuluncin nan wa as'idna bil qa'ika Allah ka arzuta mu da haduwa da kai bayan musuluncin bayan shiga aljanna to kuma Allah ka mana arzikin ganin ga haduwa da kai domin ba kowa yake ganin Allah ba sai bayan Allah na musamman muminai na kwarai domin haka Allah ya faɗa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma izin basira kaga Allah subhanahu wataala ke cewa wasu fuskoki a ranar tashin kiyama nadira zargan suna haske Allah ka sa muna ciki wannan alamar hasken ila rabbiha nazira to wannan cil da cil ido da ido baka da baka kuru-kuru za su ga Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu na cikin wanda za mu ganga saboda haka ila rabbiha nazira domin Allah subhanahu wata'ala zai tambayan aljanna ba an shiga aljanna an nutsu ana jin daɗi ya ce yan aljanna mu ce na am ya ubangiji kun yarda abin da na baku na aljanna na ni'imar nan suka ci haɓa ubangiji ɗari kusa ɗari ko dubu kusa ɗari ma ana yi kuna so in baku abin da ya fi wannan daɗi shi a waje akwai abin da ya fi aljannar daɗi shi ne ce Allah zai fito ƙarara kowa ya gan shi a ran nan to Allah subhanahu zai sanya ido na kowa wanda zai iya ganin Allah amma idan duniya to ya fi ƙarfi bai isa ga Allah ba shi sanya lokacin da annabi Musa ma kalimullah kaga shine wanda suka yi magana da Allah baka da baka daɗin hira da ta sanya shi ya ji ya je hira da ubangiji ce ya ubangiji sun sami ina neman alhurma in ganka allah su wantala ce lantara ne musa ba za ka ganni ba saboda haka ban halittar da na muka anan duniya ba da ta isa ta ga allah amma mi don allah ya nuna masa lallashi ya ci tobar tsakanin halittar ka kai gangan jikin ɗan adam da dutse wani ya fi ƙwari kaga dutse ya fi kwari a kan adam ko ba ka ba ya ce to amma bari ka gani zan dan haska wani dan tsirin daga cikin hasken ubangiji wanda bai wuce daidai ya tsanya ba guntur ya tsanya ammula ya ce idan har wannan dutse zai iya resiste in hasken allah dan kaɗan in na ba wai dukkan ne ba dan kaɗan daga cikin hasken allah wanda bai wuce ba daidai yankan ya tsanya in har wannan dutse ko mun girma su kaji ba in ya iya resiste tuka gani in dai har aka haska bai yi komi ba to wani ajiyar ganin shakurmin ga tuka gani shi ne da allah su wani falon mata jalla yayin da allah jefa ɗan kaɗan daga cin haska a cikin dutsen fasara dakkan sai dutsen ya tarwatse yadda ka san an hada mushi babu atomic ya tarwatse ga baki daya wa harra musa sahiqa Allah subhanahu wataala sai annan musa ya faɗi can magashiyan asome sai can tukwan ya farfado falamma afaka yayin da ya farfado sai ce ni tubtu ilayka ya ubangi na tuba yasa abin ya fi karfinsa to saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ce to annan Musa na ɗauke na fifita ka a duniya ga baki ɗaya da magana ta cewa yau duk duniya babu wanda yi magana baka da baka irinka duniyar ga baki ɗaya a wannan lokaci duniyar zamaninka kenan kaga a nan sai lafiyar ce a kanka ɗaukaka ce daraja ce gare ka bayan kuma manzanci saboda haka ya ce to Allah subhanahu wataala ce ga at-taura ka je kai ma bani isra'ila aiki da ita to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ce wa ɗan aljanna to saboda haka zan fito karar ku gani wannan yana daga cikin har ya fi aljannar daɗi Allah ka samu ga ubangiji to shine kaga anan malam ki ta wa as'idina bilqa'ika Allah ka arzuta mu da ganinka da haduwa da kai wa dayyibna lil mauti Allah ka daɗaɗa mu ga mutuwa ma'ana ka ba mu ikon aikata alheri wadda mutuwar kanta alhamdulillah za ta zo mana cikin annashuwa cikin jin daɗi da faraha babu tashin hankali babu firgita domin ita kaɗai mutuwar ma ga da mutuwar da mumini daban take da mutuwar kafiri saboda haka mutuwar mumini cikin annashuwa mala'ikan yana salamun salamun cikin annashuwa za a zare ran ba tare da ya firji komi ba amma wani kafirin wa iyazubillah sai ga ran sai an sha masifa tukon kafin ta fita Allah kare mu waɗayi buhulana Allah ita ma mutuwar ka dadada mana ita ta zo a sauƙaƙe waje alna fihi rahatana Allah kuma ka sanya mutuwa hutu ne a gare mu wasu ana cewa mutuwa hutu ce ba hutu ce ba ke lafi repose annan amine da ake cewa fi a sannan to wannan kyankan kasani kwabar da yi wani shi ba hutu ba ce ba wa iya zuwa ga wanda diya saba wa Allah domin mai tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana da azabar kabari kuma ya tabbatar mana da ni'imar kabari wannan tabbas ne domin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da bawa ya mutu ana gama binne shi saboda haka mala'iku za su sabka a cikin shi a buɗe kabarin a yalwata kabarin a tada shi a yi mishi tambaya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka saboda haka sai Allah ya faɗa mana bayan da muke tunani ba ne ba kai ma ɗan adam ya ga a jibari sai ga mutum yana ta kwabarsa yana ta shegantakarsa da a bayan ƙasa amma can sai je to ce to barna ce na so iza mata al'abdu sai a zuwa karantar da kai iza mata al'abdu idan ba ya mutu kaza kaza kaza da sauransu za su je faɗo man rabbuka wa man dinuka wa ma kaza wa ma kaza wa ma kaza da sauransu sai mutum ya hada cewa tsammanin yaji zai bada amsa abin ya fi karmin dan adam kai ma kai tunani abu ne ko aka ce ka mutu kuma za a tayar da kai kuma a kabari to kasa al'amari na anan hal anan ubanye shi to shine sai Allah ya ce wannan amsa tabbas za a yi ta to amma ya al'amarin yake amsar a hannun ubangiji take yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabitu fil hayati dunya bil akhirah kamar yadda ka san anan duniya duk wanda yake bauta Allah ya tsaya ga Allah ya dogara ga Allah ya gyara tsakanin shi ubangiji sai ga Allah subhanahu wataala ya kore masa al'amura wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wallahi idan ka rike Allah duk wani hayanan duniya da kwamata na duniya aje ta gefe guda wani wancan wancan ya mu wannan ya yi kaza ai wani sai na rama wani ya ci tuwo da ni tuwa tuto da ni miya ya sha kaɗin kana nan kana masifa kana hayaniya ina dalili ka tara ma kanka matsaloli ka tara ma kanka abokan adawa gaba na dalili gyara tsakanin da ubangiji in miyan wani ma damuwa ka yi in babu komi ma akwai mutuwa akwai tsufa saboda haka duniyar nawa ce ba mamaki ka tafi ka bar shi a duniyar ko shi ya tafi ya barka to dan me har sai ka je ka wahala ka je gidan boka ka ba da kudin ka a kashe mun wani ko a kyale in ma ka kyale shi da kashe mutuwa zai kuma duk inda yake kai da damuwa da tutarwa ɗi haƙuri fasbir sabar jamilan wa alam annan nasar ma asabar haka manzo Allah ce ku sani cewa kullun nasara tana tare da haƙuri in kai haƙuri zaka yi nasara shi sun yi malu bahaushe yake karin magana mai haƙuri yakan dafa dutse wata ran hayi sharo mansa karin magana ne amma kuma kaga yayi hakuri shine nasara insha Allah in kai hakuri ka bar wa Allah ka gyara tsakaninka da ubangiji ubangiji zai biya ba ko menene wancan da yake cewa sai ya ga bayan ka wallahi in je ka rike Allah to shi kai ne zan ga bayan shi domin mi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma taqarraba ilayhi abdi bi shay'in bawana minan nawafil bawana bi kisance ne ba da komi irin na nafila face sai na kasance na so shi idan na so shi kuma sai yi shela in sanar da mala'iku su yi shela sama da ƙasa cewa wani yana son Allah yana son wani idan Allah ya so wani yace to kuntu sam'uhu allazi yasma'u fihi wa basaruhu allazi yubsiru fihi wa yaduhu allati yabdishu biha wa rijluhu allati yamshi biha yayin da Allah ya so bawa yanzu kuma sai Allah zai zame maka shine ganinka shine jinka shine kafarka shine hannunka shine mine da sauransu in an ce Allah ya zame maka hannu ya zame maka gani da sauransu wai ana ne ba kafarka da waye da sauransu a'a ma'ana Allah subhanahu ta'ala zai sanya maka control da kiyayewa sai gami idan nan naka Allah ya kiyaye shi ba zai kalli duk abin da yake haram ba kunnanka ba zai saurari duk abin da yake mara kyau ba mai batsa bakinka zai ba zai furta ba abu kullum sai dai magana mai kyau hannunka ba zai taba abu ba sai mai kyau tsarkakake kafar ba za ta kai ka ba sai gurin da yake mai tsabta guri wanda yake ba mai kazanta ba ma'ana ba gurin saban Allah ba za ta kai gurin saban Allah ba hannunka ba zai sanya ka je ka taba haram ba ko ka doki kayan haram ko kai kaza ko kai sanyan ƙarya ko kai sanyan haram duka duk Allah sai gyara maka waɗannan abubuwa ma'ana kai ka kai makura ma'ana yanzu ka zama tsarkakakke mutum nagari nagartacce wanda kowa yana sha'awa kowa yana kamanar ka shine me yake ba da wannan matsayin shine yawan ibada koma ga Allah subhanahu wataala to a lokacin da ka zama haka sai wani ya ce to shi kuma kawai a duk duniya ba wanda zana sai kai to yanzu ba da kai yake ba da Allah yake saboda haka di ya buga ya buga shine sai dai kullum ya dinga kwana da bakin cike da damuwa kai kuma kana harkarka saboda haka mu koma ga Allah mu bar wa Allah al'amuran Allah kama mana amin amin amin amin to Allah ka sanya yace waje alfihi rahatana wa masarratana Allah ka sanya mutuwa ta zame mana hutu da kuma farin ciki to saboda haka da a yi ta haɗo a yi maka kalalo a yi maka pay a sonar ko wannan repose and pay duka duka baki da to ka yi abin kware waɗar ba ta sanya a yi sai in ka yi allah taimake mu insha allah sun ma tusallin to shi kenan yanzu da ka gama wannan addu'a yanzu sai ka salamci assalamu alaikum mamu masu salamce assalamu alaikum yanzu kuma shikenan sai a dauki gawa sai a kai ta gidanta na karshe to wannan sallah duk wanda ya ma gawa wannan sallar yana da lada kiradi daya duk wanda ya ma sallah gawa ta kace ba ta gaba ka santa baka santa ba namiji ne mace ne yaro ne babba ne duk daya duk wanda ya wa sallah gawa ya wa gawa sallah da kyakkyawar niyya da ikhlasi to yana da lada kiradi ɗaya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kuma ya raka har aka je aka binne kuma sa ƙara mishi kiradi ɗaya kenan kaga mutum ya samu kiradi biyu kiradi na na sallah kiradi na rakiya yanzu kai mutum ya dawo da kiradi guda biyu sahabbai suka tambaye manzo Allah to me kiradin nan yace wani lada ne kwatamcin abin da ya fi kusa da su sai aka nuna dutsen da ya fi kowane girma kusa da madina babu kamar dutsen uhudu wanda allah sa sun je aikin hajji sun gaɗi dutsen uhudu wani ƙaton dutse ne ya fi kilomita to saboda haka wannan hemon sun allah ce ƙira da da ya kai dutsen uhudu kenan aka ce biyu to za maka multiply insu guda biyu to kun gane karaba sace ba karamar karaba sace muke asara ba wajen sallar gawa kenan a dage a yi ta insha Allah to sai a salamce sai a ɗauke ta sai a tafi to kuma sai ce wa in kanat imra'atun wa in kanat wa in kanat imra'atan qulta allahumma innaha amatuka summa tatamada bi zikriha ala ta'anis gairaka annaka la taqulu to yanzu ai kun ga da muka zo lafazin addu'ar Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina kaza can a Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir kaza kaza mana aka kawo eh lafazin namiji Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afu anhu wa afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu kun ga duk lafazin namiji ne damiri in namiji ne aka sa ko ba haka ba ba na mace ba to yanzu sallar mace shi zo zaka ma to shine malam sai yake mana explique ana yace wa in kanatil mar'atan yanzu idan mace ce ce gawar kulta to ga yanda zaka ce Allahumma innaha amatika Allahumma innaha amatuka summa tatamada bi zikriha ala ta'anis ba ka ce ka ce Allahumma innahu abduka Allah bawanka ne wa ibn abduka dan bawanka wa ibn amatika dan baiwaka in ba tana ba can bayan addu'a da muka faro ita ce a farkon addu'ar shi ne kana ta addu'a kana ambato wannan mamaci kana mashi addu'a to yanzu in mace ce ce to maimakon ka ce allahumma inna hu abduka sai ka ce allahumma inna ha amatuka amatuka allah wannan gawar bai wakaci wannan matacce bai wakaci bintu abduka diyar bawanka bintu amatuka diyar baiwarka sabanin namiji shi kuma kace Allahumma innahu abduka Allah wannan bawanka ne ibnu abduka dan bawanka ibnu amatika dan bayyarka kenan uwarsa da babansa da mahaifiyarsa to ita kuma sai kace Allahumma innaha amatuka Allah baiwarka ce kenan maimakon abdu sai kace ama yace to summa tatamada bi zikriha ala ta'anis yanzu kuma sai kai continue shine tatamada sai ka zarce sai ka ci gaba da ambatan da lamirin da ta'anisi na mace gairaka annaka sai dai a wajen addu'ar akwai ana ki bambantawa mutum ya kiyaye wajen addu'a tsakanin mace da ta namiji sallar wajen a sallar gawa a can namiji an ce wa abdiluhu daran khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi Allah ka canza ma wannan bawa naka gida fiye da gidansa na nan duniya wa zaujan khairan min zaujihi Allah ka canza mishi mata fiye da matar shi ta nan duniya ina ba ta fahimta to in ka zo in sallar gawa ta mace to ita ba a faɗin haka ba za ka ce wa abdilha zaujen khairan min zaujiha ya Allah ka canza mata miji fiye da mijinta na nan duniya a'a me ya sanya mala yace li annaha qad takunu zaujan fil jannati li zawjiha fid dunya domin za ta kasance mata ga mijinta na nan duniya a can aljanna domin duk mata da miji da suka yi aiki na kware a nan duniya suka je gidan aljanna to haka za su tashi a duniya aljanna ma mata da miji duk mace da namiji da suka yi abin kware a nan duniya suka mutu kuma suka je lahira suka shiga aljanna to matar shi matar shi ta dauna duniya haka a lahira ma a cikin aljanna za ta zama matar shi a lahira me za a yi mata za a ɗaukaka ta ita ma a maida ta yarinya a haskaka ta ta yi kyau ta koma budurwa ba tsuwa kuma sa'anan za ta zama ita ce uwar gida ga baki ɗaya da duk matan aljannan matan aljannan da aka ba namijin to kuma ita ce uwar gida ita ce shugaba ko ita ce ba da kwamanta ita ma daraja ga mana kenan za a ba ta daraja ina ba ta manta to saboda haka kenan matar shi ta a nan duniya kuma matar shi ta a aljanna to kuma ka ce a canza masa to shi sa ka ce ba ita na annan ba a fata wa nisa'ul jannati mala yace to mun matan aljanna maqsuratun ala azwajihinna la yabghina bihim badala su kuma matan aljanna Allah subhanahu wataala ya takaita su akan mazajen kadai ba sa sha'awar kowane namiji sai ba mijinsu kaɗai allah ya taƙaita su a kai babu zancen wacce bina a taga wancan a'a nata nan da allah ya bata ta yarda kuma ta gamsu kuma ta tsaya a kai allah ya taƙaita su a kai babu zancen hange-hange ko wancin cine-cine ko kaza-kaza na babu kenan saboda haka kenan shi ya sanya a nan wajen sallar gawa wata mace ba a yin faɗin wannan shi ne wa abdulha zauje na khairan min zaujiha ba a faɗa namiji ne ake faɗa wa abdulhu zaujen khairan min zauji warrajulun kad yakunu lahu zawjatu kasiratu fil janna to amma shi kaga namiji yana da mataye da yawa a aljanna bayan matan shi hudu na nan duniya da Allah ba shi aka kaddara dukkansu kuma 'yan aljanna ne sun je aljanna saboda haka abinda za a yi Allah zai ɗaukaka su ya darajta su a gyara su a mera su 'yan mata urban aturaba Allah ce li ashabul yamin mana 'yan mata ne tsaran juna ba wadda tafi kowa ba wadda tafi wata wani kyau ko wani elegance ko wani abu babu duk Allah daidaita su yadda kake ji da wata taka haka take wacce ma haka take ba abinda zaki faɗa wacce ce ko kin fita da wani kalkali ko da fiyate da da da sauransu duka Allah ya daidaita su urban a turaba abinda ke takama da wacce ita ma tana ce abinda ke da kowanne yana da kuma da'a da biyayya kuma haka Allah subhanahu wataala ya takaita su akai kenan saboda haka babu wani zancen canji wa rajulun qad yakun lahu zawjatun kaseeratun fil janna saboda haka namiji ya kasance yana da mataye da yawa a aljanna idan yayi abin kwarai wala yakunu limra'ati azwaja amma ita mace ba ta da mazaje namiji ɗaya ne kenan dukkan waɗannan a matan aljanna za a ba mu namiji ɗaya ne za a bashi kuma Allah subhanahu wataala zai bashi capacity da ƙarfi da kwa duka ya isha musu kuma ba sa buƙatar wani abu amma wala ba'asa an tushma aljana'izu fi salatin wahida ba laifi a wajen sallah ta da jana'iza sai a hada gawaki da yawa a musalla guda daya wannan ba laifi bane ba wani accident aka samu a wata matsala aka samu sai aka samu gawaki da yawa to saboda haka ba ci za a sai amma wannan ɗaya ba shi ma wannan a sake a sake a wannan ayi duk ta agaji to me ake jera su ake duka sai a musu sallah guda ɗaya wayalil imamun rajul in kana fihim nisa idan ya kasance a cikin gawar maza da mata ne to namiji shi ake fara sawa kusa da liman sai ya sa mata kuma a bayansu wa in kanu rijalan ju'ila afdaluhum mimma yalil imam yanzu kuma idan mazaje ne dukkan su gabaki da gawakin da yawa to su kuma ya ake yanzu adiba wanda ya fi su wanda ya fi falala wanda ya fi daraja wanda ya fi daukaka wanda ya fi nutsuwa wanda ya fi tsoron Allah to shi ake fara ajiya kusa da lima ne so sai a jera sauran haka min dunin nisa mana sai a jera su gwargwadon matsayi daga wane sai wane daga wane sai wane daga wane sai wane idan kuma a cuɗanya ne a cuɗanya suke da maza da mata da yara to yanzu kuma sai a sa maza manya shi ne waju ila min dunin nisa'i wasu biyan min wara izalika ilal kibla saboda haka sai a sa a jera su in maza da mata ne to sai a sa mazan a gaba sa'annan mata su biyo baya sa'annan kuma yara su biyo baya haka za a yi har zuwa alƙibla wala ba a sa'an yush'alu saffan wahidan ba laifi a sanya safu guda yuqarrabu ila al-imam afdaluhum amma sai liman sai kusanci wanda yake mafificin sa ya tsaya a gurin sai a musalla gabaki da shi kenan tayi sallah guda ɗaya ta buƙace su sa'annan kuma sai a ɗauka aje a musu yana kaga idan aka haɗu tsakanin maza da mata to yanzu lamirin maza ake sanyawa saboda haka sai ɗauki lamirin mata ga baki ɗaya Allah ji arjalu qawamuna alan nisa wa amma dafanul jama'ati fi qabarin wahidin to yanzu wannan kun ji bayanin kenan game da sallah kenan an samu sallah gawaki da yawa to ga yanda ake jerawa in maza da mata ne to maza ake fara sa kusan liman tukun mata a in maza ne zalla to sai a diba shi kuma wanda ya fi su bibici tsoron Allah da kusantar ga Allah shi ake fara sawa in maza da mata da yara ne maza su biyo farko mata su biyo baya yara su biyo baya wajen sallah ya ce to amma dafarin jama'a tafi kabarin wahidin amma binne jama'a da yawa a kabari guda daya ba yi shi alu afdalahun min mayan alkibla yanzu shi kuma wajen alkibla daga can ake farowa to sai a sanya shi kuma wanda ya fi daraja kuna fahimta kenan a wajen sallah wanda ya fi daraja shi kusa yake da liman ko sai a tafi da shi haka amma a wajen kabari kuma an sa a cikin rami to shi kuma wanda ya fi daraja shi kuma shi ake fara sawa a gindin alƙiblar ya so kuma sai abin ya biyo baya haka ina ba ta fahimta yauwa kenan a wajen sallah kusa da liman amma a kabari kusa da alƙibla to haka za a yi in maza ne sai a diba mafifici sai a sa haka haka haka baya in maza da mata ne to sai a sa maza kuma a sa mata in maza da mata da yara ne a sa maza a sa mata a sa yara haka ake kenan kawai ba wasu ake komai kun ga musulunci ya tsara a kabarin ma ga yadda ake jerawa ba kawai haka nusa a watsa su ba a daidaita su ake insha Allah wa man dufina wa lam yusalla alaihi wawuriya fa innahu yusalla ala qabrihi wala yusalla ala man qad suliya alayhi wa yusalla ala aksar aljasadi wa ikhtulifa fi salati ala misl alyadi warajul wa warajul yace wa man dufina wala yusalli alayhi mutun ne aka binne ba a mishi sallah ba ana tsammanin an yi sallah ashe ana cikin hayaniya ko abu ya doka ko aka doki gawa aka je aka yi zalla kowa yana tsammanin an yi an yi ashe ba a yi ba sai baya an binne aka ce kai wani ci ba a yi salla ba eh kai ba a yi salla ba to yanzu ya za a yi tonowa za a yi a ba a tonowa shi ne wa man dufina wa lam yusalli alaihi wa wuriya wanda ya mutu ba a yi mishi salla ba alhali kuma an binne fa innahu yusalla ala qabri yanzu kuma kabarin za a ma sallah yanzu anan sai a jeru sai a misalla a kabarin duka gabaki dai sai a jeru a yi sallah dama kun ga ba duka ake ba to kenan so ayi sahu kenan ba sai an bindi ba sai an tono ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ga matar da take share masallaci kullun tana share masallaci ana na ana na wata rana ko sai aka bayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanta ba kwana daya kwana biyu haka dai wasu dan kwanuka dai manzo Allah bai ganta wacce lafiya ran nan sai ya tambaya lafiya ko wannan baiwa Allah nan ta ayi rasulullahi ai ta rasu yace a bala azaita mu ne yanzu ta rasu ku faɗa mun ba sai ce ya rasulullahi ai wasu dauki aikin dan sharar masallaci sharar masallacin sharar masallacin da kai dauka abun wasa inna ma yu'amiru masajid Allah man amana billahi ba ba siraya masallaci daga Allah sai wanda suka imani da Allah da yawa ana ɗaukar waɗannan abubuwa kamar abu ne shi kun ba ƙarin matsayi ba ne ba sharar masallacin ɗakin Allah fa ka iya share naka ɗakin ka gyara ka fesa turare amma ɗakin Allah ne ba za a share ba a fesa mishi turare ba ka iya idan zaka je biro ka sa kaya masu kyau ka fesa turare amma mazaka wasu masallaci shine sai ka ɗauko masu dauɗa masu wari ko kuma ka fito da kayan kwabin lakarka ko kayan kirarka ka zo masallaci ya saba Allah ta yi huzuzi na takum inda kullum masjid Allah ce in zamu zo masallaci a nan da ake so kowa kure a daka amma ka gadi sabanin abin da muke sai ma mutum ya fito da wata yar jagalallar rigarsa da dawo da sauransu a'a masallaci a nan da ake so a fesa turare a sa kaya masu kyau a su to baratana kuma wadda ta zo take gyara ɗakin Allah ko sun doki al'amarin ta kamar ba wani abu ba su ne manzo Allah ya bace to mutai ku je ku nuna mu kabarin aka je aka nuna wa manzo Allah kabarinta kuma ya tsaya akan kabarin ta yi mata sallah to saboda haka in ba a ma gawa sallah ba to ana iya yin a kabarin ba laifi wani ya tabbata wala yusalla ala man qad sulliya alayhi amma wanda aka mishi sallah to shi ba a sake mishi wata sallah ba a zuwa an musalla kuma a ji a sake musalla a kabari a wa yi salla ala aksaril jasadi yanzu kuma gawa ce aka samu ba mamaki namun daji suka cinye ba kai ba dukan jikin sai rabi to yanzu aka diba idan aka samu mafi shayan jikin to sai a mishi sallah amma in aka samu waɗan ɓangare kaɗan to ba sai a mishi sallah ba kawai tattara za a sai abin ne amma inda za a samu kai ba shi kaɗai to sai a mishi sallah shi dai kasar da mai kasa dai inda kaga kai kasar daidai mai kan an tafi ne ko ba haka ba amma yanzu ka samu kafafa ta yi mai kafar yana can yana yawo in ka samu hannu ta yi mai hannun yana yawo amma zai kai ba to gashi to shi wanda sai a yi masalla ko kuma yanzu ka samu ba kai amma ka samu bangaren cikin gabaki daya ka samu kor'in to sai a mata sallah ko a kan ba an san daidai sun yi eh mafi rijayi yanzu kai ne babu amma duk sauran kwarin akwai to sai ku dauki kwarin sai ku mata sallah ina ba ta fahimta waqtulifa fi salati ala misli yadi wa rijli amma sai malamai suka yi sabani to ala misali idan hannu ne ka samu ko tsintsiyar hannu daidan nan sai aka same ta a yanki ko kafa aka same ta a yanki ka tabbatar da suka hawa mutunci to an mata sallah ko ba za a mata sallah ba hannun na amince sallah ko ba za a mishi sallah ba fi ikhtilaf to anan ne malamai sun yi sabani kai da naka ra'ayi kana gani ba za a yi ba su ma wasu na gani aka ce to anan ne aka yi sabani kira an yi ko ba za a yi ba amma shi wancan mafiyancin jiki da kai da sauransu to shi nan ba sabani ittifaqin malamai sun yarda kawai sallah mafiyancin amma in dai dan irin wannan ne to shi ne ta yi kai kana tsammanin ya mutu shi kuma yana ta yana ta yawonsa ba mamaki ma an yanke shi ne saboda rashin lafiya yawwa duka dai malamai sun kai da kawa insha Allah to wannan shine karshen wannan babi na sallah ga gawa da kuma addu'a ga mamaci kenan kun ga a shari'ance a musulunci musulunci ya karantar da mu babu wani abu da ake yi da ka wallahi addini musulunci addini ne da rayuwa kwato kam ko makiyasin shaida idan duk muka dunkufa da musulunci komi da economic da yakita security da finance da waye komi musulunci ya tanada addini ne da rayuwa kwato kam shi ko ta kowane bangare musulunci yana da shi ba sa'an nemowa kawai mu rike shi daga musulunci ya karantar da mu kun ga kenan wannan yana nuna mana hatta sallar gawa ga yadda ake yin ta insha Allah muna da sauran lokaci ko da nawa ake yi da ashirin yanzu kuma da sha uku kenan ci kenan yauwa kama mu bar tunda sabon babi ne babun fi du'a li difil was salati alaihi insha Allah ko a ƙarasa shi a yaƙuri bai da tsawo to mu ƙarasa bari mu ƙarasa shi tunda babi na gaba babu bisiyam ne yanzu kenan bari mu gama da sallar gawa gaba ki da tunda babi ya ce babu fi du'a ilidifili wa salati alaihi wa gusulihi wannan babi zai mana bayani akan addu'a ga yaro ɗifil jariri wa salati alaihi da sallah a gare shi wa gusuli da wankansa tusni alallahi tabaraka wata'ala kenan zamu je a gurguje na farko kai yabo ga Allah subhanahu wata'ala wa tusalli ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma kai salati ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kenan kamar yadda ake a sallar babba shi ma haka za a yi sun matakolu sai kuma ga addu'a da zaka ce in sallar yaro ne kenan ku rike kenan addu'ar sallar yaro ta sha babban da addu'ar sallar babba ga addu'ar da ake wa yaro allahumma innahu abduka wa bunu abduka wa bunu amatika anta khalaqtahu wa razaqtahu wa anta amattahu wa anta tuhyihi allahumma faj'alhu liwalidayhi salafan wa zuhuran wa faradan wa ajaran wa saqil bihi mawazinahum wa a'zim bihi ujurahum wa la tuharrimna wa la tahrimna wa iyyahum ajrahum wa la taftinna wa iyyahum ba'dahu اللهم ألحقه بالصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وآفيه من فتنة الكبر ومن عذاب جهنم تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأهي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم ولا يصلى على من لم يستحل صارحا ولا يرث ولا يرث ولا يورث ويكره ان يدفن السكه في الدور yace na farko bayan kai yabo ga Allah tabaaraka wataala kuma kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma sai ka karanta wannan addu'a Allahumma innahu abduka ya Allah wannan yaro dai bawanka ne wabin abdu kaɗan bawanka wabin ammatu kaɗan baiwarka an ta halaktahu Allah kai ka halice shi wa razaktahu Allah kuma kai ka arzuta shi wa an ta amattahu kuma Allah kai ka karɓi ransa wa an ta tuhiyi Allah kuma kai ne karaya shi Allahumma faj'alhu liwalidayhi salafan Allah ka sanya wannan yaro ya zama rigaye ga iyayensa wa zuhuran ashiya ga iyayensa wa faraɗan ya zama gabaci ga iyayensa wa ajaran ya zama kuma lada ga iyayensa ya shi kun yanzu a yaro ne shi bai da waɗannan abubuwa da na ayyuka na lada kenan yanzu addu'ar iyayensa ne allah ka ba yaron ne ya zama gabaci ne ga iyayensa lada ne ga iyayensa ashiya ne ga iyayensa wasan ilbihi mawazinuhum allah ka nauyaya ma'aunin iyayensa da wannan yaro sanya ladan a yaro karami ko da ibada yanzu ayyamu da muke zuwa da su masallacin nan suna ibada muna koya musu na farko mun sauke nauyin da Allah dora mana na tarbiyya domin amana da Allah ba mu kuma gashi muna koya musu na biyu duk aikin da suka yi na ibada suke koyo kuma ladan a gare mu ne mu iyaya ko baka nan yaron ka ka riga ka saba mushi zo masallaci ya sallar jami'a koma ya nutsu da sauransu to ko baka nan yayi wannan lada ne a gare mu kunga musulmi ta ko'ina ya zama ƙarawo ta ko'ina baya gaba ne amma kunga muna sakaki sai mu tafo mu bar ayyanmu wanda kuma gobe kiyama in ba mu karantar da su ba sai Allah ya tambaye mu to idan kunga na ɗaya ka karantar da shi ka tarbiyyatar da shi ka sauke nauyin da Allah ɗora maka sannan kuma ga ladan kake samu har yana ne yana ta aikin da yi na ibada azumi yayi na ibada na nafila sadaka yayi kuɗi ka koya masa sadaka yana ɗauka yana badawa sallah yake yi duk abin da ya aiki na alheri ladan ga kai gurku iyayen to haka ma kenan ya zo Allah ya karbe shi duk ladan a gare ku iyayen musamman kuma ya zama yaro tun tashi shi ya zama yaro na kware da shi ake salloli a masallaci amma ba yadda muke jiwa ba mu tafi masallaci mu bar yara mu suna wasanni a kofar gida ko kuma da asuba mu fito mu bar yara a kwance wannan ba kwamna ce ba soyayya ba ce ba gaskiya asara ce da muke mu wa'azin bihi ujurahum Allah ka girmama ladan iyayensa wala tahrimna wa iyyahum ajrahum Allah kada ka haramta mana da mu da iyayensa ladansa wala taftinna wa iyyahum ba da Allah kada ka fitine mu bayan shi da ni da iya da mu da iyaya Allahumma alhiqu bis salih salafil mu'mina Allah ka hada wannan yaro da bayan Allah na kwarai salih na kwarai salaf magabata na mu'minai fi kafalati Ibrahim a cikin renan Annabi Ibrahim domin ƴaƴan musulmai kanana waɗanda suka mutu basu balaga ba saboda haka jinjire ga baki daya suna nan cikin renon annabi ibrahim da matar shi sara a cikin aljanna rayukan suna nan suna yawa a cikin aljanna to allah ka sanya wannan yara namu a cikin reno kafala ta annabi ibrahim wa abdul hudaran khairan min dari Allah ka masanya masa gida fiye da gidansa na nan duniya wa ahlan khairan min ahli da iyalai fiye da iyalansa na nan duniya wa afihi min fitnatil qabri Allah ka kare shi daga fitinar kabari wa min azabi jahannama da azabar jahannama wannan yace ta qulu zalika fi kulli takbirati akwai ta kabara kai ta farko da ta biyu da ta uku duka za a karanta wa taqulu ba'da rabi'ati bayan kabara ta hudu ga abin da za a ce Allahumma ghafir li aslafina Allah ka gafarta ma magabatan mu shine aslaf salaf wa afradina ma'ana da wanda suka riga mu wa liman sabaqana bil imani da waɗanda suka rigaye mu da imani Allahumma man ahaye da minna ya Allah duk wanda ka raya shi daga cikin mu fa ahayi alal iman Allah ka raya shi akan imani wa man tawaffaitahu minna Allah duk wanda ka karbi ransa daga cikin mu wa tawaffahu alal islam Allah ka karbi ransa akan musulunci waghfir lil muslimina wal muslimat Allah ka gafar ma, ma musulmai maza da mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'mine maza da mata al ahya'i minhum wal amwat matattu da rayayyu summa tusallim sai ka salamci wala yusalli ala man lam yastahilla sarihan to amma ga doka ga ka'ida duk jaririn da ya fado duniya bai yi kuka ba to ba a mishi sallah a rike wannan ka'ida idan jariri ya faɗo bai yi kuka ba to ba a mishi sallah wala ya rusu wala yuras baya gado ba a gada shi domin ya zo duniya ba da rai ba bai gado ba a gada shi kenan kuka wannan ka'ida sai an kula da ita duk jaririn da ya fito bai yi kuka ba to saboda haka ba a mishi sallah kuma bai gado ba a gado kenan sai an karantar da mata waɗannan da su sa su fafi da su san irin waɗannan ƙa'ida wa yi kurawa an yi dufana suka tafi dor kuma makaruhi ne binne irin waɗannan bari a cikin gida irin waɗannan wanda ya faɗan nan to kuma a ji a binne shi a gida aka labiya ana yi to makaruhi ne in san samu ne a kai shi ma makabarta a ji a yi loto ko a binne ya fi wala ba'asa an yukusalan nisa asabiya amma babu laifi sabiya saghir babu laifi idan yaro karami ya rasu mata suna iya mishi wanka ibnu sitta sinina aw sab'in dan shekara 6 zuwa 7 wala yugas wala yugassilu rijal sabiya amma maza ba su wanke yarinya karama amma namiji yaro karami dan shekara 6 zuwa 7 to mata su iya wanke shi amma karama a واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهي to amma kuma malamai sun yi sabanin sai idan karama ce sosai wadda bata kai ai sha'awa ba shin an iya ko ba za iya ba wal awwalu ahabbu ilaina amma malai ce farkon hukuncin farko shi yafi soyuwa a gare mu a kiyaye shi yafi dace shine zaman lafiya alhamdulillah wannan kuma shine karshen babu da fatan abin kanta daidai Allah ta damu cikin ladan abin da muka sukure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya cika ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya cika ba mu ikon gushe mata wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh